أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنفتوا يرحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترحمون أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ليس سر عليكم في الشمس ككركة الرادة أي من وقت الوالي هذا بلوكة الناس الوالي ila da take lele zuwa gabatowar dare ai ikbalin da mace gabatowar zuwansa ai azura wal asra wal magriba wal isha duka sallatin sa a wannan lokacin da aka faɗa wa qur'an al-fajr daga mu kuma alfajr ai salatu sunni ne sallah asuba sallah asuba inna qur'an al-fajr kana mashhuda zuwa to ga mu a cikin da wato sallah asuba ta ga mashhuda ta zama wato abin halarta tashhadu malaikatu lillahi wa malaikatu nahari mala'ikun dare da mala'ikun yini wasu suna haɗuwa a wannan sallah ta asuba mala'iku da suka zo suka gama aiki a cikin wato yini to lokacin za su tafi wato suka gama kai a cikin dare sannan za su tafi wanda kuma za su gaba shi na rana sannan za su zo a nan ake haɗuwa ومن الليل فتعجد به نافلة لك to daga dare kuma a dare kuma ba ta hajjar wato ai fasan da ke sallah da yi ai bil qur'ani da qur'ani kai sallah da shi na bi lakan na bila laka gare ka ai bari lakan farilla za a dasa wato aka tsara laka gare ka duna ummati ka banda al'ummarka aw bari lakan ko kuma farilla ce Allah salawatu wa furuji da salloli abun farlantawa عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا za ku saka ubangijin ku wato ya kaje ka ai ki maka tsaye da kai fil ahirati a gidan lahira ya tsaye da kai makamin matsayi mamunar abin da ku ya haɓar da kal awwaluna na farko ki yaje ka wal akhiruna wato da kuma jama'a karshe kowa ta ya yaje ka wa huwa maqamu shifa shine maqamun ceto ki fasalin qada'i cikin rabewa wato hukunci wannan zala aya ko zuwa ta sauka lamma umira yadda aka umarci manzo Allah din hijira da yin hijira وقل رب أدخلني مدخل سلك وأخرجني مخرج سلك واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل da ce rabbi ya wani ki shigar da ni madina mashiga wanda yake wa su na gaskiya ai idhala shigarwa marjiyan abin yadda la araji hima akrau kan na ga abin da nake ci a cikin sa kuma ka fitar da ni daga maka mafita wanda suke yaddajiya ai isra'ila fitarwa wanda la alfi ba zan juya ba duka ni da zuciya ta yi da ya zuwa gare ta wanda alle ya so da ka sanya mun karfi ka sanya mun iko da karfi min da gunga daga gare ka ai wata karfi sansurin ni da za ka taimake ni jihadi ita ala a da'ika wato bisa makiyanka وقل جاء الحق وزهق الباطل المفرقة ce da alhaku ka faɗa irin dukulun markaza yayin shiga masa an za ka buɗe ka ce gaskiya ta zo shi ne musulunci wata haƙal batil batil kuma ya tafi ai matsalar kubro wato sabon ya ba shi ya tafi إن الباطل كان زهوقا sannan ba da shi ne kafirci kana da hukan ya zama murbahin nan mai rabar tsanewa ne za'ilan mai gushewa ne wa kadda fara hasan Allahu alaihi wa sallama iya wa zalla sallallahu alaihi wa sallama ya shiga maka ya buɗe maka wa haulan baiti salatu da ake mutu sura sallama a gefen ɗakin ka'aba akwai gunki guda ɗari uku da sittin fadda Allah sai manzo Allah ya haɗu ya tsanuwa yana sukan gumakan kunin da wani itace biyan biya a hannunsa wai kullu zalika yana faɗa haka yana cewa la alhaqu wa la albatil inna albatil kana zuhuqa in ya dogoro gunki ta gaba sai ya ba ta baya in ya dogoro ta baya ko sai ki je wato wannan wato wannan ya faru ne a fatu makkata hatta ta kada hadda dukkan gumakan suka wa suka faɗi rawahu shaykhani wa alihi wa sallam suka rawaito wannan hadisin وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين muna saukarwa mai muna saukarwa wato muna saukarwa na Qur'an da Qur'ani muna saukar da ma hu shi bawo abin da yake wato raka waraka ne na dalalatu da kamata kuma wa rahmatu rahama ne da mu'mini da mu'minai da gindi shi ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ba zai kara ko kuma baya kara wa azzalimai sun ne kafirai baya kara musu komai illa hasara sai dai taɗewa duka gurin saboda kamar cewa su jigi da shi وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعي بجانبه idan muka yi ni'ima ga mutum in ya tajiri muka yi wa tajiri ni'ima a ran sai kawai ta an shukur ga bayan godiya wal atin bi sadda jami'i da jami'i ai sala sai wato juya ismu ya ba ta mutu bakkara yana wato da takama وإذا مسه الشر كان يئوسا sai kuma wato sharri ya shafe shi masana alfaqru wato alfaqru talauci wasu sun tsani kada zai zama da rubuta ya tsanu kan ne sai ba kauna min rahmatullahi daga rahmar Allah قل كل يعمل على شاكلتي kar ka faɗa musu ka ce kullum kowanne min na daga mu wa nukun daga ku kuma kowa ya amala ya aiki ala shafi na ji nuna tafarkin sa ya ɗari kashi yi hanyar sa فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا wajen ku shi ne matsayi da wanda yake shi ne mafi shugaban gari da tafarki an ɗari da tafarki sun yi shi ya zata masa ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوداwa suna tambayar ka garu garu menene ruhi eh allazi haya bihi albadal wa tsiki rayuwa to menene ki قل الروح من أمر ربي idan ku ga musu da cewa ruhu rai yana daga cikin lamarin ubangiji na ai ilmu ilmin da yana da ubangiji ba wanda ya san shi ubangiji ai la ya'lamu la ta'lamu kuma ko an ga muku ba za ku san shi ba وما أوتيت من العلم إلا قليلا ba ku mun yana ilimi da ilimi illa kalila sai kaɗan duk abin da kuka sani dangane da ilimin ubangiji kaɗan ne kuma ba ma ubangiji ba duk abin da ka sani ya aka kiro maka wani in ka zo wani kuma sai ka ga abin da ka sani dangane da shi kuma abin da Allah ya sanar da shi sai ga kaɗan ne kusa misali ya zo lokacin da Maulana Shekul Islam, Shekul Ibrahim Rasulullah Fahimu Bayyana, ai lokacin da suke yi suka haɗu suka je suka same shi lokacin nan kusan dillin da zama da ake karanta sun gama karanta amma da suka je gaban shi sai kuma suka zama sababbin almajirai eh radiyallahu anhu to haka duk ilimin da aka yi gaban wani sai gawa shi kuma kai ya kashe ka to haka abin yake
ولئن شئنا لنذهبن yawa kuma wani nuna ya taɓa mun sauka wannan ayar cewa yahudawa sun aika zuwa ku sun aika zuwa ku rinju suka ce to ku tambayi muhammadu ga guda uku sun ya amsa uku baki daya sun ya amsa uku baki daya ba annabi ba ne idan wato bai amsa muku duk baki daya ba to in ya- in- in ya amsa muku duk ba annabi ba ne idan kuma ya wato bai amsa muku ba baki ɗaya ma ba to idan ya in ya amsa wato shaji kuma ya shigo bai amsa wani shajin ba to shi annabi ne kusa gaskiya ku tambaye shi ne neman ruhi ne rai to ku tambaye shi ga wato samarin nan da suka fito suka fita wato suka fita bayan ƙasa ya lamarin su yake da mai zagayawa a cikin wasu ƙasa wato da ya kewaya ya kewaya wato gabas da yamma sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fakala sai ya ce gobe zan zo muku wato da gobe zan zo muku da ansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta ya ce gobe zan zo muku da ansa in Allah ya zo shi ke nan sai wahayi ya yanke wani kwana goma sha biyar bayan wannan sai kuri zai zo masa da faɗin Allah ta'ala in ni bayan nan da rika gaza illa in sha Allah kakka ce za ka aikata abu gobe sai dan Allah ya zo lalle ka kayyade shi ka kayyade shi da masi'a Allah in za ka yi abu ka ce zan Allah ya so. Mhm. Ya ku tambaye shi ga ruhi sai jawabi ya zo cewa wata abu sai suka tambaye ji har yanzu sai da zaunan samari to shi ma sayaki ya ce duk bayanin su zai zama gaba su kuwa su sayaki ai za a shiga cikin suratul kaji ya shi ke nan sai zuwa zuwa cikin sura ne zuwa ma'ana cikin suratul kaji
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا wala in wallahi idan mun so da zan haɓar da wallahi za mu tafiyar min nabi a wahayi da abin da muka yi wahayin su zuwa gare ka ai ba na wallahi in mun so za mu tafiyar da qur'ani kan nan mu shi ne misali shi su zuri a cikin kira ba wani misali da cikin da tafai wato duk wani wanda yake ya halitta wani abu sai ya ji babu ya kuma wanda aka rubuta a cikin wato duka a hannuna ko a gare duk sai a duba a gaba don yi shi muka so duk sai ne haka duk ba za su ji wakila nan ba za su samu wani wakili ba wato daga gare ka alaina a kan bige da shi ba na ba za su samu wani majibanci wanda zai zo ya tambaye mu me yasa muka yi haka ba ba mun shi kenan abu ya yi
إلا رحمة من ربك sai kawai bai abu kai na hukumar wanda shi a cikin kira za da cikin littattafai don kai rahmatar rahama da gobe ka إن فضله كان عليك كبيرا sannu fallon ubangiji ya tabbata wato mai girma a laika a kanka ya azuma mai girma ne ai su an zama mu da ya je saukar da shi a laika gare ka wa a ɗakar mukamal mahmuda kuma ya baka makami abin yabo shi ne wanda muka yi magana wato makamin shafa'a ya baka makamin abin yabo wanda na farko da na karshe duk za su yabe ka a wannan matsayi wa gaira zalika da wani wani mai fadayin darajojin da ya baka كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا cewa su idan da mutum da aljan duk za su haɗu duk jiyo da misalin wannan alkur'ani fil fasahati a fasaha wal balagati da balaga la ya tura da mutum ba su yi wani irin sa baro ka da ba zuwa libanin zahira ko da shafin su ya zama yana taimakawa shafi ma'ana da shafin su zai taimakawa shafi a kan su zo da irin alkur'ani ko da aya guda ce ba za su iya zuwa da shi ba na zama shafin sanin rantar rabbi rikoni da fadin da sun ce launa shawu da mun zai da kullu min da hawa da mun faɗi irin wannan abin da kake faɗa din nan ba na irin abin da kake ga mana da alqur'ani kike faɗa wa mutane da alqur'ani da mun zai ko zai faɗi irin sa to shi ke nan wani da yake zuwa da shi suka kasa yake ku zo da sura goma suka kasa aka ne zuwa da sura ɗaya suka kasa aka ne zuwa da aya ɗaya ba duk suka kasa don ba su iya zuwa da shi ba
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل misali wallahi hakika wato mun bayani lillahi ga mutane mun bayani kowane misali wato fi hadal qur'an a cikin wannan qur'ani wato duk wani abin da wato za a faɗa wato na bayani to duk mun yi ta a cikin wannan qur'ani to duk mun yi wa al'umma na bayani da yake idan to an su فأبي أكثر الناس إلا كفورا yawan mutane sun da mutanen masu sai suka ƙi illa kuma sai da jihunan jayayya da ake da gaskiya وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا ƙwaƙaru sai suka ce yawa su suka faɗa wannan adabi ne a za'a bi bisa wa ɗana a ba bisa a ba sai suka ce ba za mu yi imani na ga gare ka ba har sai dai ka ke ceto mana wato ka ceto mana min al'adda ƙasan mana ka ke ceto mana yambuwa ai wato marmaro wato ka ceto mana ainihin wato marmaro marmarowa wanda marmaron nan yambu'u da harma wanda ruwa zai ka kubugowa daga cikin ta duk sai ka yi nan wannan sannan za mu duba sannan za mu duba ba mu ga shin ba imanin ko ba za mu yi ba أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تبذيرا an kubbun laka jannatu ko kuma gona ta kasance gare ka ta inda ba su sa da dinai da ingabai to wa'annan gonakin da kake da su ko kuma gona da kake da ita ne da dinan nan da ingabai to ka kicce ta korani filalaha a tsakiyar gonakin wato kicce ta wato korani kicce tawa eh duka kicce ta ko ina a garuwa yana gudana suna kuma yana da a cikin maka tsakanin duwatsu tsakanin wannan saharar أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا نوتاتي بالله والملائكة قبيلا wai ba duk abin da ake shi faɗa ɗin da suna neman ba za a yi wai ba za su imani ba sai dai ya yi ba ma kuma imanin za su yi ba idan manzan Allah ya yi shi ne za su duba su ga eh in suka ga abin da ya yi suka nema ɗin nan ya yi to shi ke za su duba su ga ta iya imanin ma kuma za su iya imanin ba to shi ne suke cewa to ya kyakke to wato ya zama yana da gona wato suke da wato da binai da ilabai a cikin gonar ya kyakke ta korani eh ruwa ya zama yana gudana a cikin ta eh ko kuma a'a ya yanko musu sama ai kamata a musu kamar yadda wato kariya ka yanko wato wani yanki na sama alala a kanmu aw ta ce billahi ko ka zo da Allah wani mala'ika ce wa da mala'iku kabila gaba da gaba ai mukamala da muna mukamala mu mukamala da mu iyana kuru kuru fara rahu mu gansu eh mu san su ce wani ai kai annabi ne Allah ya ce wani kai wa shi ne ya aiko ka aw yakuna laka baytun min zukhrufi law tarqa fi samai wa lan nu'mina li ruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu aure kuna laka baiti ko kuma wato daki ko gida ya kasance gare ka min zuwa da na hannun dinaye eh ko kuma ka hawo wato su sama ka hawo sama da matattakala kai duk wannan nuna zurfi ya in ma ka hawo din ba za mu yi imani da hawan naka ba lawar kai da an ka hawo biya a sama hatta suna jira ana yi rawa ka kitabun jiha har sai ka fi kuma da littafi wato abin karanta jiha da wato sama eh majalisi shi ne ta shi uka a cikin littafin akwai gaske ta ka ciki ku buɗe mu karanta a faɗa mana a cikin littafin da kafa ko jiki a ce eh Muhammad ya zo muku gaskiya yake wato duk sai kai mana wannan wato na tsara'u za mu karanta shi wato idan muka karanta muka ga haka su sai mu duba mu gama imanin ko ba za mu yi ba قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da manzala kullum ka kai mu ce subhanallahi ubangiji na ya tsarkaka ai ta addinin mamaki ne da abin daga abin da suka faɗa hal kun ai ma kun ban zama ba illa basharan sai dai wato mutum rasulan manzo ka sa'ir rasul kamar sauran manzanni walam yakunu ya fi ayatin sauran manzanni da suka kasance suna zuwa da wato wata aya ba illa bi idnillah sai da idnin Allah ta'ala
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا abin da wato ya hada mutane su imani yayin da shirya ta zo musu sai dai kawai wato sun ce sun faɗa ne suna masu inkari suna cewa a ba aka lahu basharar rasulun shi yanzu Allah ya aiko mana mutum ya zama manzo wala ne ba asma lakan bai aiko mala'ika ba قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا kullum ka ga abu da ce da dai a bayan kasa wato akwai mala'iku ne suka zama a bayan kasa fadar da bashir mutanen mutane ko kuma mala'iku ne su ne suna tafiya mutmaini suna masu nutsuwa to latsana a jahin nuna sama'i malaka rasula da sai mu sauko musu da mala'ika ya zama shine manzon da sama'i daga sama illa yusallu ila qawmi rasulun don ba a aiko manzon zuwa ga mutane illa min jinsin sai da wato daga jinsin liyumkinhum muhaqabatuhu muhaqabatuhu dan yin zance da shi ya mutu inkari domin idan aka ce mutane ne a bayan ƙasa aka aiko musu da manzo ko mala'ika to ya za su iya wasu hulɗa da shi ai ba za su iya ba ko kuma a ce mala'iku ne a ƙasa ko kuma aka aiko musu da mutum shi ne manzo to ya mutumin nan ne iya hulɗa da wannan mala'iku eh to kowane zuci ana aiko musu mala'ika ne daga jinsu domin wato su iya wato muhaqaba su iya wato zance da shi su iya kuma fahimtar juna da shi eh manzala ne kadai aka aiko shi ga kowa da kowa shi manzala manzon kowa ne kowa manzala manzon sa ne eh sallallahu alaihi wa sallam
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم kun farka cewa to ka fadin lahi shi idan Allah ya san me ke da tsakanin da tsakanin ku Allah su yi muka gaskiya ta wato ni ne gaskiya ta Allah ne zai mun shaida إنه كان بعباده خبيرا بصيرا sai ubangiji ya tabbata masanin zahiri ne da baɗini shi baɗini da baɗini ai aliman masani ne mawaɗini da baɗini da wani wani wani da bayyanannen su ومن يهد الله فهو المهتد wanda duk Allah ya shige da shi to wannan shi ne shige ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دوني wanda duk ubangiji ya fitar ba za ka samu wasu wasu matsanta ba za su shige da shi ne ko ba bayan ubangiji ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وصما za mu taro su ranar alkiyama ma shi ne suna tafiya a ramu sun yi a kan fitakonsu kuma yanzu suna makaɗi wa kuma suna nema yau sun ma suna kurane مأويهم جهنم kuma wacce ita ce wutar jahannama كلما خبت زدناهم سعيرا sun da wutar ta burke ai ta kada da yi buha wato cin wutar wato zan su sai mu ƙara musu ta iya aikar hukumar cin wuta wato buwarta wacce ala wato da kunnuwar wutar ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا إذا من والقاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا shi ne sakamakon su sakamakon su ne saboda cewa su dai sun kafirce da ayoyin ne kuma sun faɗa suna masu inkari ga tashin alƙiyama suna cewa yanzu idan muka kasance ƙasusuwa muka kasance diddigaggu mu yanzu ma zama abin tashi harkar halitta da shi ne wasu sabuwa a tashi ma abin da wasu sabuwa halitta أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه shin ba su sani ba ne cewa Allah alkiyar wanda ya halittu sammai da kasai tare da girman su tare da girman sama da girman ƙasa ba su sani ba cewa wani ne ƙadiru mai iko ne a layin halittu da ya halittu ne su lahu misalin su ai al'adashi misalin su mutane sun shiga da ƙanƙanta ka san dai mutum bai girman sama ba ko bai girman ƙasa ba to wanda yake ya halittu sama ya halittu ƙasa to shi ne halittar mutum wato zai masa wato wahala eh mutanen ko wani shi ne zai ya musu ajiyar ajiyar da zai zama zuwa da tsarin da tashin alkiyama wanda larai ba fiye ba ku kwanto a cikin sa فأبى الظالمون إلا كفورا sai da azzalimin su ne kafirai su yi komai sai dai wato su gula jayayya da buga jeje ne قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق wannan ka gaya musu su ce lawancin sabbi kuna ka za'in da rahmatar rabi da dai ko ne kuke mallake da wato taskokin ramar ubangiji na nuna rikin daga arziki wal matsar da ruwan sama idan la'amtattun wallahi da ko riƙe ai lamarin su da kowa a shekar infaki don tsoron wakan wannan wato ciwon wayar ruwa ya tsara da abin da suke jina ne ai hau malafa da ha don tsoron wato tsari wasu bin infaki da ciyarwa ba ta kusa shi kenan sai ku yi ƙoro ku yi rawa وكان الإنسان قتورا wato mutum kuma ya tabbata ka tura mai tsoro ne ai bakilan marwaci ne ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسرورا wallahi ya kika wamba annan musa tun aya su wasu ayoyi guda tara bayyana su ai wani hatin mabayyana wani da ya wuce da hannu da sanda da tsufa da larwa da kuma wato da wato tara da kuma wato karkata da kuma wato da kuma kwaɗi eh, da gini da kuma wato shafewa wato da kuma wato shekaru na fari da kuma wato kawai 'ya'yan wato itatuwa duk waɗannan abubuwa ne nan Musa ya Allah ya bashi wato idan suka aka ce ka suka ce aka ce ki yi kaza suka ce mun ce a kawo musu wasu musiba idan aka kawo musu musiba zan ce a yi addu'a a nan Musa ya addu'a Allah ya yi za su yi imani in yi addu'a ya yaye ta jiki imani sai kuma Allah ya kuma aiko da wata haka da aka yi musu wato mutanen bane wato mutanen bane Isra'ila ba a su sa'ar ya ba wa sallallahu alaihi wa sallam ka tambayi bani Isra'ila wato arhu da wa'annan wato abubuwan da muka aiko musu ana takaririn irin tambaya ta tabbatarwa lil mushriki ne ga mushrikan maka wato ka tambaye su ki bayani mushrikan mushrikan maka dan wato su ji alaƙa da kuka gaskiyarka wato ka tambaye su abubuwan da suka zo a cikin malaka tafan su domin a cikin littattafan su duk wa'annan bayanan akwai su akwai kuma bayanin kai annabi ne Allah zai aiko ka duk Allah ya faɗi shi a cikin littattafan su da duka tambaye su alaƙa da kuka gaskiyarka aw kullar da ko aw kullar da hukumu cewa muka yi is'al kai tambaya wa fikratin wato lafzul madi wa is'ala kenan idza idza hum ruda ka tambayi wa ta mutanen bani isra'ila yadda su shi wa idza hum ko نعم ka tambayi bani isra'ila idza hum ya yadda ya musu buƙatar da hu fir'aun sai wato musa wato fir'aun ya wa sai fir'aun ya ce da shi ni na zunuka sai fir'aun ya ce wa nan musa ce ni dai ya da zunuka wallahi ina da sanka ya kai musa ina zaton ka masmura abubuwa wato sihiri ne kai ai masmura abu mai zara magaluman ala ayi abin jaye wato a musu hankalinsa wato manzala sun ranar sa a cikin wato littafin a taura da zanjila da zabura duk wani littafi da Allah ya san akwai labarin zuwan manzala sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya gaya mun cewa ya ba annabi Musa ayoyi guda tara wato bani Isra'ila kowace game da zaba da wasu abubuwan sun zo eh, waɗansu wato musibu ne Allah yake kawo bani Isra'ila idan wato idan annabi Musa ya addu'a aka ɗauki sai su imani sai kuma wato a kuma kawo musu wasu to shine Allah yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Muhammadu eh ka tambayi bani Isra'ila yayin da wato annabi Musa ya zo musu da waɗannan abubuwa ka tambaye su kuma abubuwan duk da aka tambaye su shi yana nan a cikin littattafan su duk suna nan a ciki da waɗannan abubuwan da aka yi musu da abubuwan da suka yi da Allah ya faɗi za su yi kaza za su yi kaza kuma za a yi musu kaza kuma ya faɗi har zuwan ka sallallahu alaihi wasallam za ka zo duk wanda Allah ya faɗi da ciki eh shi ne annabi Musa ya zo yake yi wa Fir'auna ya kawo Fir'auna wato ya kawo Fir'auna manzanci ya kawo Fir'auna aike yake shi manzo ne daga ubangiji da daga Allah ya aiko shi shi ne zai zira da ke kuma kai ina jin da sarki ne ba wa cikakken hankali ne da kai ba
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر aya sai ta kar alimta annan musa bai ce da fir'auna wallahi hakika ka san ma anzala haula al ayat ba wanda yake da kan wannan ayoyi sai dai ubangiji ya sammai da kasai fata'ir ai ibarar kizna walakin naka sai dai cewa kai kawai su ayoyi kana jayayya wato kana jayayya da wannan abu da wannan abu da aka zo da shi wa inni وإني لأظنك يا فرعون مصبورا ni dai wato ina tabbas da kai cewa ina ina zaton ka wato abin da yakin ya fir'auna ya kai fir'aunu ina ganin ya kai masbura ɗan halitta halakacce ne au masbura ko kuma abin juyawa ne an kai daga furan alkhairi ne فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه abu jami'a fara da fir'aunu sai fir'aunu ya nufin ya rauna wanda su ba su da da kasa ai gwanin da musa sai ya mutum ya fitar da musa wa kawo da mutanen su ne da da kasar misira shi ke nan fa a garin lahu sai muka nutsar da shi ba wani abu duk wanda yake tare da shi jami'an baki da وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض sai muka faɗa min ba'adi bayan mun halakar da fir'auna muka ce da bani isra'ila ku zauna wa ƙasar misra فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لزيفا idan wato wa'azin wato wato lahira ya zo ma'ana lokacin tashin alkiyama ya zo za mu zo da ku lafifan ai jami'an baki ɗaya an su ku wahun da su وبالحق أنزلناه وبالحق نزل da gaskiya ne muka saukar da alkur'ani kuma shi qur'ani ya sauka bil haqqi da gaskiya al-mutum ne ta tana ne a kansa mun saukar da shi da gaskiya shi kuma wato ya sauka da gaskiya wato kama uzura kamar yadda aka saukar da shi lam ya azan ni tafi ba wani musanya da yawa sai bujiro wa alkur'ani yadda muka saukar da shi haka aka kawo kowa وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ma'aikata ba ma'aikata bayan muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sai dai kana mai albutul ga wanda ya imani tun da zai da aljanna kana mai gargaɗi ga wanda ya kama da ya samu shi kuma shi ma kana masa wasu gargaɗi da za da wuta وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ko ko qur'anan shi qur'anan mawsudu min jillu wa kullu faraknahu ai wa kun ko kada alqur'ani faraknahu ai nazzalnahu ko so kada shi mu faraka barrarawa shi aji isri wa dalaka wa shi wa da shekara 20 an wasa da ko mun cikin shekara wa 23 lika qara'u lika qara'u dan ka karanta shi Allah lafi ga mutane alamu suke su da wani wa sannu da wasu dakin da sannu sannu da ya fahimu da ya fahimce shi ونزلناه an تنزيلا saukar da laifi a Qur'ani saukarwa sai an ba da jirgin saukar da shi abu bayan abu Allah hadu masali sun da wato gurgulan maslaha wato idan abu ya mutanen saura a Qur'ani sai a sauko da shi amma an saukar da shi kamar yadda wato wato ya tabbata cewa an saukar da shi dubata a wato a sama ta daya wato lailatul qadr inna anzalahu inna anzalahu fi lailatul qadr ko na azra kama da lailatul qadr lailatul qadr khairu min shahr wannan aka saukar da shi sai kuma aka saukar da shi aka rika saukar da shi gwargwadon wato bukata قل آمنوا به أو لا تؤمنوا wato ku faɗa ku faɗa wa kafirai ka faɗa da ku fara makar da gaburan maka ka gaya musu ku ce ku yi imani da shi ko kuma ku ku yi imani da shi wannan tarihi na ko ne na mugarin su إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلي عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ga inda da ne ya mutu shi ba ta zuwa inda aka ba ilimin mun kabli ne daga gabansa ai kabla mu nuni gaban sauran shi Qur'ani wa mun mun mun ahlul kitabi sune wato mu'minan ba wato mu'minan na ahlul kitabi idan zila alaihi idan ka zama ana karanta musu wato ta ana karanta musu wato Qur'ani ya saurona suna silmiya lil azkani da haƙoƙin su sai da suna masu sajjada wai kuma suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata da ubangiji tanzihar da tsarki ya tabbata da rage an kulkulwa ne ga wato kuna saba alƙawari ubangiji ba zai saba alƙawari ba in muhaffafa ke nuna da ila shi muhamma zo lawa da shi ne ta da wa amuran da ya wato alƙawarin wato ubangiji ya tabbata tun zuwa da saukarsa wa ba da wato saukashi alƙurani wa ba su yabi da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi wannan alƙawarin ya tabbata lawa kuma abin aikatawa ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا duniya da haƙoƙin su yanko da suna kuka wai yin wani ƙur'ani kushuwa alƙur'ani ko yana ƙara musu tawazu a ƙanƙan da kai lillahi ga Allah wa kana sallallahu alaihi wa sallam wa zanna sallallahu alaihi wa sallam ya zo da kuli yana cewa ya Allah ya rahman ya Allah ya rahman fa kana sai suka ce fa yanhara Allah mu ilahi Muhammad yana hana mu bauta wa a alloli guda biyu wa huwa yadu ilahan akhar yana kiran wani Allah banda Allah yana faɗan wani waje ar-rahman yana faɗan sa ba a huta da shi fa da zai wannan aya ta sauka قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ce musu ku kirawo Allah Allah aw yaqul rahman ko ku kirawo ar-rahman wato sammuhu ku ambace shi bi ayyuhu ma da kowanne daga cikin wannan kiraya auladun ko kuma ku kira sa bi an ta koyo shi ne ku ce ya Allah ya rahmanu أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى kowanne ayyukan shar'iyya ce kowanne kuke kira ko huwa hasan shi ke kyawun dalla ala hada falahu al-asma'u husna kowanne kuke kira to ubangiji yana da suna wato kyawawa wato wahadani wa'annan sunayen guda biyu da Allahu da Ar-Rahmanu min hasira daga cikin kyawawan sunayen nasa fa innaha sannan sunayen Allah kama min hadisi kamar da yazo a cikin hadisi sune Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Rahmanu ar-Rahim al-Malik al-Quddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المسوي الغفار القهار الوهاب الاسلام الفتاح العليم القادر الباقي الهادر الغالب العز المجير السميع السميع البصير الحكم القدر اللطيف الخبير الحليم العظيم الصبور الشكور العليم الكبير العزيز المجيد الحكيم الجليل الكريم الرقيب الرجيم الحاكم الحكيم الوجود المجيد الباعث الجديد العفو الوكيل القوي المتين الولي الحليم المبدي المبدئ المعيد المغني المميت الهدى القيوم الواجب الماجد الواجب الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤثر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المذكي والأبو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدر الجاني والغني المغني المالي والضار الناجي والنور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور نعم.
رواه الترمذي الترمذي ne ya rawaito su ya rawaito wato wannan hadisin Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wala tazhar ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها ka bayyana duk salatika da sallarka ai bi karatu ka bayyana karatunka fiha a cikin sallar fa yakun uka mushriku na balla salama mushrikin su rika jin abin da kake karanta fa yakun buka hadda baki a kanka wa yakun bil qur'an su ki baki a kan qur'ani wa man anzalahu da wanda wato ya saukar da shi wala su hadi kan kuma kai asarta da hada karatu yadda bi a ashabu ko in suna ji ashabu sabon suna ji kuma za su amfana to wanke وابتج بين ذلك سبيلا sai ka nemi aikin ka nemi da zalika tsakanin bayyana wannan da koyarwa ka yi mutu ne da tabargi ai tsarika tabargi masu dan matsakaici وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك cewa ya ta tabbatar ga Allah wanda bai ji da ba kuma wato ba da abokin tarayya cikin mulkin cikin Allah ta ka ba da abokin tarayya wala yakun lahu wali ولم يكن له ولي من الظل وقدره تقديرا Allahu akbar wala yakun lahu wali ba da wani majibanci ya su ruwa da wato zai taimake shi don ajiyar zulli saboda wato wato zulli kaskanci ai ya lamar zulla wato ba zai kaskanta ba mai kaskantar ba sai a kazi ba zai bukaci ila lafiyar zuwa ga wato mai taimako wakar biyu ga girmama shi tabbirin girmamawa ba na azumu ka girmama shi azumatin girmamawa ta mata cikakkiya a nisa kafin baladi game da rukun da wanda yake da abokin tarayya wa zulli da kaskanci wato kullum ma la yanzu bi duka wato ka tsarkake shi daga dukkan abin da bai cancanta da shi ba wa tartibul hamdi yana da wato hamdi din nan wannan ala dalika bisa wannan duk da ranar ya shi cewa ne alaƙar hulun tafi suka cewa shi ne watan tafi da ni ilmahani ga dukkan wato da kowane yabon ubangiji ne mafi cancanta da shi duka ma da za su yi saboda cikar zafin sa wata horon da ke da kaɗai ta ga tafi za su yi a cikin sumobin sa a cikin sumobin sa wani wani imam ahmad imam ahmad ya rawato shi musulmi a cikin musulmin sa an mu'azin da jihani da mu'azin da jihani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga wato manzala sallallahu alaihi wasallama annahu kana yaqul cewa manzala ya zama yana faɗa yana cewa ayatul izz ayat waya yace alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wal ila akhir surati har zuwa ƙarshen wato sura ita ce ayatul izz wallahu ta'ala alam Allah ta'ala shi ya ko masani kana mu ajibu wai an rasa wannan wato bangare da tafsiri wato shi ne jalaluddin wato wa yuni yake cewa haza akhiru ma kammal ma kammal ma kammal su yi tafsirin bayan wannan shine karshen abin da na kammala tafsirin alqur'ani da shi allazi allahu shehu imam wanda wato shehi jagora mai yawan sani ya wallafa shi al'adun masani al'allama mai yawan sani ne ta hakiki shine jalaluddin mahalli الشافعي واتو الشافعي مذهبا رضي الله عنه الله يرضي وقد أفرمت فيه جهدي لا تبقى ذكر أبن هجر فينا واتو قوغني لا أتكون ولا أيدي كما أنا بعد سلاني لا أتكون أتكون واتو زعبطو واتو أتكون واتو زعبطو واتو أتكون زعبطو واتو سلاني لا دلوقتي فينا إلا ذلك واتو أبن لما يتنا إن شاء الله تعالى واتو واتو الله يتو أبن لما يتنا zai zama ya ba da wasu wasu wata gudunmawa ya yi amfani kuma na wallafa wannan wato bangare daga suratul baqara zuwa ga ahir suratul isra'i a cikin mudda gargadan da yake ni adul kalimi wato in ka fata wannan harfan to za su ba su wato adadin tarihin da yi wanda an su wulatan ya ji wasilata wato tsarin lilfauji wato dan da mota min da nasu da inda aljanna nima wato wannan aiki da nayi wato ina fatan ya zama ya ce yake yana fatan ya zama masa tsari zuwa ga shiga aljanna ta nima وهو في الحقيقة شو أنا أجل الحقيقة مستفاد أبو واسو فائدة ثانية من الكتاب daga kitaba daga littafin al-mukammal wanda aka cika din ma'ana wannan da yake kan farko zuwa ayan asul isra'i wato ya amfana da wato nan abin shi kuma da zamu je mahalli yayi shi kuma ɗaya bangare da sura ta zuwa sura naji shi ma ya amfana da shi da shi ya dogara yayi wannan shi kuma وعليه في الآية المتشابهة الاعتماد والمأول akan duk wani dogara na dogara wajen tafsirin ayoyi mutashabihai kuma wato kuma a gurin da zai wato shi ne zai rika makoma fara yin Allahu ra'a Allah ya san mutumin da wato nazara wato ya kalli wannan aiki da ainihin insani wato da ainihin adalci da ido na adalci ilai zuwa ga yi wa kama fiye alaka ɗaya kuma ya tsaya a bisa kurakuran da ya yi ba a tunani ya tsin kayan da ni a lera musu wasu kurakuran kun ji fa jalalu din su yi ke nan ba wai ga abin da yake wai yana cewa yana fatan wai wanda ji ya kuskuren ya gaya masa duk ilimi irin nasa eh duk ilimi irin nasa lokacin da yayi aka ce wannan littafin wato lokacin da yayi duk misar ba wanda yayi aka ba ne ba bai yi wannan bangaren misar ya suka kasa wani tsawon an ce yana ɗan shekara goma sha takwas ya yi wani kwana an ce yana ɗan shekara ashirin wani kwana an ce ashirin da biyu ala ayi halin da bai hau ne shekara ashirin da biyu ba san da yi wani da suratul baqara zuwa suratul islam amma saboda tawabu ya ce duk wanda ya kuskure to ya masa abuwa wato in ma lokacin da yake rayuwa in ta kuskure ka sanar kaso karfin su wato hakika na fara sai mu wani barkin ce ina gode wa Allah ubangiji na yayin da ya shirye ya shirye da ni wato daga abin da wato na bayyana tare da wato wato na tare da gajiya wato da rauni na fa wani jin haɗa waye wato wanda zai ramu ce wanda ya ga wato kuskure ni kuma wato ya rabbi anhu ga gare shi kuma ne jin kabulu ko waye kuma wato zai karɓi wannan aiki da nayi ko da wato da harafi walau da harafin ko ba za su fahimci wannan walau ne ko ƙarfafi halji wannan aiki da taɓa tsayawa cikin zuciyata ba an aka arrada in bijira da zalika wannan ilimi saboda sani na bil ajin da gajiyawa ta an da kawai da zuwa kutsawa bi hajji da misali ko aka yi a cikin wannan wato matafiya ma'ana ni abin da nake ganin kaina ba zai iya wannan aikin ba ni ba mashancanci ne da wannan aikin ba ma'ana ya fi ƙarfi na wa asallahu Allah ya kusata a wato ya tabbata an yanfa wato Allah ya amfani bihi da shi na amfani jamman mai yawa waya ta biyu kuluban Allah wato ya buɗe zukata biyu wa wannan aiki gulfa wa cikin farko kuma ya buɗe wa idanuwa wa cikin umman makafi kuma ya buɗe wa kunnuwa kuma wanda suke wato koya ga ba ta ji wasa'an ne wato kamar dai dai wato na kasance ga wanda wato yi saba wato ga wanda wato yi sa'ab wato al'awwalati wato ya saba wato yin abubuwa masu tsayi wato in ka duba aikin sai ga kamar na saba yin wato wato na saba yin wato wato abubuwa masu masu tsayi ni ko ba sabawa ne ba eh ba sabawa ne ba to kan azulu wato hakika ne wato wa kan azulu zan iya wato na iya wato kau da kai an hajji ta kula game da wannan cikawa wa asulu da asalin sa hasman hasman dan yankewa to wa adala sai kuma ya dawo ila tarihil ilabi kuma ya dawo kan wato wato bayyanan nan wato ilaji wato tashi wato karan hanci ya dawo zuwa bayyanan nan ilaji tashi karan hanci wannan yanzu ne bai bai fuskantar ba zuwa wato da ka'i da ka'i ha da kikan da masu jirginta samun buga fahimta domin ka da jihar biyu amma duwan ya kasance wato a wannan duniya ba samu ne kuma bi lahira ta amma shi kuma ya tabbata wato ba samu ne a gidan lahira فذكر الله به هداية الله أكو سامر وشريع به إلى سبيل الحج جزء سفر إلى الشيعة وتوفيق أن تكون بالغرسة وإلى أن آية على الآية kasance wato masu zurfin kalmati kalmominsa wata hakika da ta tantancewa wata yana na ji na da zai amal lawa alai Allah ya sanya mu da shi tare da wa'anda wato Allah ya yi ma gare su amin da biyu daga annabawa wasu biyu da shigar da ke da mutane na gari muhammadu wa hasuna ulaika rafiqa wato madalla wato wato madalla wato wato wato wato tarayya wato wato tafiya tare da su wato sake mutata wato wato abin kyau ne wannan yana tare da su abokan tafiya wato ya fi ƙani wa suke kawawa wa faraga kuma ya tsare yin tarihi daga tarihi da yau da ranar lahadi asir shawar goma ga watan shawar sannan su tafiye da shekara su tafiye wata malami da wata malami a shekara wato da shekara ɗari takwas mana hijira tana shekara ɗari takwas da saba'in ya gama wakanin intida farawa kuma ya kasance yin a cikin zayowar arewa ayi wato ranar laraba mutuhin ramadan farkon watan ramadan duk da sanatul maskurat a wannan shekara eh a wannan shekara wa faraga ya tsare mu tabyidihi daga wato gyara shi bayan ya mutu wanda sai tabyidin sa rawul arba rana raba sani ta safa shi ne wata safa sanar da ke dawo tabyidin shekara ta sab'in wato da daya wato wata ba ni yasin da ya zama wallahu ala ala ne mata yi wato ka ga kwana arba'in kenan ne kwana arba'in ne tafsirin daga suratul baqara zuwa ƙasar zuwan Isra'il ya fara farkon Ramadan ya tsare goma ga watan Shawwal Allah ya saka mu da ya zo a cikin wato labari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama أمر رجلا ya umarci wani mutum شكا إليه الدين da yake tsaron baki da yanki أن يقرأ ne karanta قل اتقوا الله أو اذكر الله Ulla Ulla Abdul Rahman wannan ya ce da manzo Allah fati ya gane sunan Allah ce ka karanta kullu Ulla Abdul Rahman إلى آخر سورة har zuwa ƙarshen sura ثم تقول sannan ka ce توكلت على الحي الذي لا يموت توakkaltu ala alhayy alladhi la yamut مم. ثلاثة sai ka faɗa haka ko uku na ثلاث مرات mutum ya faɗa haka ko uku za mu gara da rayuwar da ba zai mutu ba bayan mutuwa shi ne Allah to Allah zai ja masa bashi Eh, wannan fa'ida ne duniya ابن عباس an ga wani da Allah ya ba قال kana yace قال رسول الله صلى الله manzo Allah sallallahu عليه وسلم alaihi wa sallama ya ce
أول ما يدعى إلى الجنة wato farkon abin da za a kira zuwa ga aljanna يوم القيامة ranar kiyama الذين يحمدون الله ko manzo awal manzo da ake mago imani ne da ake ko نعم أول ما يدعى إلى الجنة farkon wanda za a kira zuwa ga aljanna يوم القيامة ranar kiyama الذين يحمدون الله ko da wanda suke gode wa Allah في السراء والضراء a ƙarshe wato hannun halin wato yarda da halin kunci وعن عبد الله بن عمر an saboda da sallallahu alaihi wa umar قال Allah yace قال رسول الله صلى الله عليه ya Allah sallallahu alaihi wa sallam yace وسلم الحمد لله alhamdulillah رأس الشكر ita ce wato an ita ce wato shugaban godiya ما شكر الله ما شكر الله عبد عبد bawa bai gode wa Allah ba إلا يحمده sai da yawa sai da yayi عن جابر بن عبد الله an karbo daga jabir dan Abdullahi أن رسول الله صلى الله عليه cewa وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال kana yace أفضل الدعاء majidicin addu'a الحمد لله alhamdulillah وأفضل الذكر majidicin yake yi لا إله إلا la الله ilaha illallah أخرجه الترمذي sai mu ne fitar da wannan نعم آه، وعن سمرة بن an جندب karbo daga samurai da kuma jindumin قال kana yace قال رسول الله صلى الله manzo عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam yace أحب الكلام إلى الله mafi tsoron da ke zuwa ga Allah أربع guda hudu ne لا إله la إلا الله ilaha illallah والله أكبر wallahu akbar سبحان الله wa subhanallah والحمد لله walhamdulillah kaji guda hudu ke rawo لا يضر بأي mun ذنب zama da zai cutar da kai da kowace ka fara ba su wannan hudun من يكون مسلم musulmi ne ya fitar da wannan الله أعلم Allah ma ya بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya rahman rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا shi ne wato da zama ya ce alhamdulillah ya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin kai eh wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin sayyidil mursalin ila da mun ce tabbata mun shugaban malam muhammad shugaban manzanni wa ala alihi da ala ya saukari da hamsa ajma'in baki da wa ba'd bayan haka yace falan manta har kalamu yayin da wato zance ya fice alaƙatu da rasul jalal din jalal suyudi abin da wato cika wato tajiri jalal din suyudi ne yace to fallan shiramu to yanzu kuma za mu wato fallan shira yanzu sai mu shiga al'ada yanzu fil kalamu cikin zance alaƙa alibul jalal mahali bisa tarihin jalal din mahali wa awwalu farkon abin da ya shi kuma ne da ya ce wasu tsari daga farkon zuwa tsari wani tsarin lahar i'anata muna roƙon Allah taimako Allah baki bisa fara wani fita mu cikawa eh qala rahimahullah Allah wato Allah ya ji kansa yace wato wala fa'ala wa mu qala rahimahullah ya Allah ya ji kansa Allah ta'ala ya ji kansa wani fa'ala ji ya amfana da mu da shi amin Allah ya ce suratul kafir shi hu ila akhir mun ne fara faɗa kenan yace duk wani yawa ta tabbata ga Allah huwa al-wakil alhamdulillah shi ne kuma ta bin da ne ne ba su kyakkyawa yani alhamdu kowane wasu mutum da ne da sabitin tabbatacce ne lillahi ta'ala ga Allah ta'ala wa hal muradu sun abin da ya ila musalawa ne da zalika da wannan da imani da shi saboda ya imani da shi aw salawa ko kuma ya mona da shi da shi aw kuma ko kuma dubiyan ake ne da shi kuma la in kuma lori ne guda uku a fiye da hamadu fa'idar ta shi ne a tsarin su nan kuma na ana nufin su baki daya to gudun godiya da yabo sun tafi daga Allah wanda wato ya saukar da wato littafi bisa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin kuma da ya saukar shine al-Qur'an al-Qur'ani walam yas'alahu iwaja bai sanya wani iwaja a intilafar wato sabani ji a cikin sa ba wala ta'ala kuma wala warware ya wani bangaren da warware wani babu wani jumlar jumlar na hannu ya hannu ne min kitabu daga kitabu daga kitaba قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا sana حسنا wani bashirar muni ba kayyumar ai kayyumar ai mutakina yana mani da shi halin sa ne ko aiki da su yin gura ai ya faru ba dan ya tsoratar da kitabu da littafin ya tsoratar da alkafiri da kafirai ya tsoratar da su ya tsoratar da su ba ta ai azaban azaba ta dinar mai tsanani min ladu daga katar wata ai daga wasu wajen Allah wani bashirar muni na yau amumine kuma albishir الذين يعملون الصالحات والذين أيكة أيكة نبري أن لهم أجرا حسنا إن شاء الله لا تكاوى يا تبت بريزو ما كفيل فيه أبدا ما يمكن لا تبت شيء ولا لا تنوى أبدا ها أبدا إلا الجنة
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ويقول الذين قالوا سهل الله وإلا ولدا كما واتو يجرقتي مكافرين وانت تجي إن شاء الله يا رجل ما لهم به من علم ولا لآبائهم babu ilimi gare su bi hada kul da wannan rubutan babu wani ilimi gare su eh ba ba wani ilimi kawai abin da suke bukatar su daga ba wani lissafi suka karanta suka gani ba kuma ba ba yi aka kuma an ga aka ce ga shi abin da ake haka abin da ba ba su da wani ilimi wala ne amma in wala ne iyayen su ba ba su da ilimi sun abin da gaban su alƙa'ili da masu faɗawa su da hula reji ne kaburat kalimatan takhruju min afwahihim idan kalma ta girmama abin da suke fita da buwa yi daga bakunan su ai kalimatan din nan da yin ne ko sirrin nan da yin ruhani wal ba su da sirri ma'zubo ai wato kalma ta girmama wato ta girmama shine abin da suka faɗa din nan
in yaquluna illa kadhiba ba komai suke faɗa ba dina da cikin wannan illa ba kula sai dai zance ka zuwa wanda yake na ƙarya فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا wala Allah ko kai ba su nafsaka wato mai halakar da kanka ne ala asani wato wato kana wato mai halakar da kanka wato ala asani kuma kura su ai ba a duhun bayan su ai ba da tawaje bayan zuwa wasu an su gaburan ka illa min umma su imani da har da hadisi da wannan su ce ba ai shi ne alqur'ani asabar ai da ku dan fushi da wato bakin ciki wa zaran da bakin ciki ne ka dangare ka lihir fita saboda kwaɗayinka ala imani da imanin su إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا inna da Allah ma al-ardi mu mun sanya abin da yake kan kasa ne al-hayawani daga dabbobi wato za su daga dabbobi wanda ba su da tsirrai wacce ce da itatuwa wal anhar da kuwarmi wa gairu zalika da wani wannan mun sanya ya zama zinatan ado ne da hagare ta lilam zuwa layin na sabulan nasu don mu jarabi mutane lazimi na muna masu juma ila zalika lazimi suna masu juma ila zalika ko kuma lazimi na muna masu juma ila zalika zuwa wannan ayyuka a cikin su waye a hankali mafi kyan amalar aiki shi ne a cikin sa ai azhabi mafi wato gudu da hugare shi ne وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جربا ai wato mafi gudun da ake nufi wato mafi gudun duniya wato mafi gudun duniya wannan duk ɗaya ɗayan da aka sa dan mu ga wato wane ne mafi gudun sa wani na da jahiluna ko kuma wallahi masu sanya ma ariha abin da yake kan kasar muna sanya ni ta ilan ya zama ai fasatar da shigaggen jiruna ai ya bi da kushe sai layin gudu baya tsoro أم حسبت أن أصحاب الكهف والرئيم كانوا من آياتنا عجبا amma duk jin kamun ai a zanen jin kamun sai Allah ta haɓar kaji cewa wato a haɓar kaji ma buta wannan wato kogo ai alzar kogo duk da wala dutse wannan tsirin da ba buta wato wannan allo ai allahul maktubu fi asmahu allan nan wato da aka rubuta sunayen su wa an samu mu dan wato da wato dan dan dan kowanne daga cikin su wa qad ila sallallahu alaihi wa sallama an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an kissa din da kissa to shin ta ba to ta ba su wannan kamu wato sun kasance bi ai kamu sun kasance bi isaki a cikin kisa zuwanin jumlat ayatina suna da cikin jumla wato ayoyin ma'ajaba masu ban mamaki ai azaba sun nan kamar ta labarin ta ne amma kamar mu abin da yake ba shi kuma halin hali ne ai kamu sun kasance a zaman masu ban mamaki dole ba shi ayat kuma bayan ayat wato sauran ayoyi au a ajin ba ko kuma a'a su ne mafi ban mamaki sauran ayoyin ba duk masu ban mamaki ne ai yakin amur ka zalika ai lamarin ai ba haka yake ba إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة wato fitina wato fitina yayin da wato wato fitina yayin da wato in nan samari suka taro zuwa ga wato kogo ai zan ufatar wa huwa shiyamu shi ne saurayar kamin cikakke suka taro zuwa ga kogon na fa'ishi ne suna masu tsoro ala imani bisa imanin su mun tsohu daga mutanen su alfaru da suke kafirai wato sun taro zuwa kogi ma'ana sun guje wa al'ummar don suna tsoron wannan al'ummar kan wato su sun ce musu imani a tsarin sai suka ce rabbana ya umarni mu atina min ladunka rahmatan ka ba ka rahama min ladunka daga wajen ka wa ayi ila ya وهيئ لنا من أمرنا رشدا ra'ayi ai a cikin da lamun amurla ka gyara lamarin mu gare mu ai ka gyara shi gare mu ai da shi da ai hidayar da shiriya فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا maka ramna ai sai muka sanya barci ala adanin da su kula ba su kunnuwa ne ai alamna hu sai muka barcantar da su duk suka yi barci da ka ba a cikin wannan kogar su ne shekaru a dadan wato ai masu dadan wato shekaru masu yawa ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أعفى لما لبثوا أمدا sannan sai muka tashi su ai a kanna muka tashi su daga barcin muna alama irin mu sha hadisi dan mu bayyana ayyuhum wa ayyuhum alama dan mu bayyana ayyuhum bai wanne ne daga jama'an nan biyun na al-mukhtalifai ne ya saba an saba wannan guda biyu cikin muddatul lubtiyo cikin muddan wato zaman su a hata wane ne ya fi ya fi kiyayewa limanan su wato wato limanan su da abin da suka zauna ai lubtiyo wato waye ya fi kiyayewa ga zaman su a madar ai ya yi kan matsawa su zaman su waye ya fi kiyayewa su idan adadin abin da suka zauna
yau kuma karatun na za ta mace a gaban da musulunci a mace sai sallah ta tsara da adalci ko yin sosai ta lafiya ma Allah ya ba su lafiya ma lafiya na yanda su san Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya da mu lafiya suke zo kuma Allah ya masa albarka tsaron mallan shi ne su Allah ya su yi su suna kamar kwata Allah ya kare mu Allah ya biya mu da dukkan bukatun mu da nufin mu da shari'a Allah ya mai da shi ta wanda ya zama halin da Allah ya biya masa bukatun Allah ya tsaye suka nema wa aka ya kuma ma da Allah ya biya masa bukatun ta salatin fatiha فاتحة صلاة الفاتح
وانتم كلنا من لا تكفرون.
اللهم آمين يا أمة الشيطان آمين.
الحمد لله فاتحة